أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawan shi ya sake ba mu damar haduwa domin ci gaba da wannan daura da muke cikin ta littafin al'urjuza almi'iyya. Wannan ita ce jilsa ta tara ko? kuma insha Allah zan mu tashi baiti na 65 kamar yadda muka tsaya wancan darasin malai yake cewa a baiti na 65 summa bani quraizatin wa fihi ma khulfun wa fi zati riqa'i kulli ma kayfa salatul khawfi wal qasr numi wa ayatul hijabi wat tayammumi qila wa rajmuhu al yahudiyaini wa mawlidu sibtrid al husaini وكان في الخامسة اسمع وسقي الإفك في غزو بني المستلق ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارس بعد واتصل وعقد ريهان في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدع السادسة وبعد استسقاؤه وزوق رد وسد عن أمرته لما قصد وبيئة الرجوان أول وبنا في هب ريهان هذا بينا نعم وفرد الحج بخلف فاسمعه وكان الفتح وكان فتح خيبر في السادسة وحذر اللحم وحذر لحم الحمر الأهلية في هوى متع النساء ردية ومتعة النساء ردية ثم على أم حبيبة الأقد ومهرها أنه نجاشي نقد وثم في شاة بها هدية ثم صفى صفية صفية ثم أتى ومن بها مهاجرا وعبد ميمونة كان آخرا نعم وقبل إسلام أبو هريرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد أمرة قد الشهيرة والرسل نعم والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي ثامنة السرية لمدة سارت وفي الصيام كان فتح البرد نعم وفي الصيام كان فتح البلد الحرامي kenan bari mu tsaya na 71 mu ga me zai shiga insha Allah idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun fara bayanin wato ya aka yi aka yaƙe suwa banu ƙuraiza banu ƙuraiza mun ga warware alƙawari suka yi suka haɗa kai da ƙuraishawa da ghatfan akan a yaƙiwa akan a yaƙi annabi mun gani a ƙarshe sai ya zamanto annabi aka masu zoben yako ga abokan gaba a yaƙin wato handak gabansu ghatfan da su wannan da ƙuraishawa da sauran da suka zo ga kuma mi wani ƙuraiza a bayansu shi ne sai ya zama gazotul ahzab kenan dai ga abokan gaba a gabanku kuma kun baro matanku a gida kuna tunanin mun je bakin gari a a ce a to sun warware yancan an gane ko muna tare ne misali nan da magaram kullum muna ba da misali da magaram zan mu yi laƙadar la zan mu yaƙi da Kano sai mu bar ɗiyanmu ƙanana yara da mata mu bar su da magaram sai mu je bakin gari Kano sai mu kewaye ta yadda ba su iya shigowa mai garu an gane ko kuma sai mu ce ma 'yan tanu ku tsare mu kota sa abubakar wala abubakar mu ce ku tsare mana kota arewa ko ku tsare mana kota arewa don kan wani ma ya kewayo ya shigo ta nan mu mun kewaye duka nan mun san tanu tuban mai shigowa muna da zaman to sai su warware mana alkawari mun gane kenan kuma mu mata da ɗiya suna cikin gari mu muna ina wurin daga bakin gari kuma ga adu kenan sai ka gani maki daga gaba maki daga baya an gane ko to warware alkawarin da gatufan suka yi kenan wa afwan ba gatufan ba banu quraiza shine ai annabi har ya zo ya tuke yana shiryawa mala'ika ya zo ya ce mai to rasulullah haka sarke kaya shikenan kawai yaki ya kare yace jibril sai ina yace in kai ka sarke kaya mala'iku ba wanda ya sarke kayan yaki ka gane da mala'iku ake yakin musulunci ka fahimta an gane ko ba mala'iku ba sarke ba yi annabi ya ce ina za aka ce banu ƙuraiza ashe to wannan shi ne mala ya ce ma sun mabanu ƙuraizatin wafihi ma hulfun wafi za ta riƙa ulima an samu hulf saɓani a kan cewa banu ƙuraiza aka hara kora ko kuma wato gazotul ahzab aka yi. an gane ko shi ne ya ce ma hulfun amma kaga wannan waya da ha annabi ya dawo ya nuna ma cewa sai da aka ida ahzab sai aka je zuwa wato banu ƙuraiza an gane ko shi ne sai ya ce ma wafi za ta riƙa'i ullima wanda da yana baka labari ne a cikin shekara ta nawa shekara ta hudu wafi za ta riƙa a bayan yi da wannan gazuwar ta banu kuraiza sai kuma a shekarar nan dai aka huta gazuwar ta za ta riƙa su wa'annan 'yan sauran gatfan da ɗan saura wanda suka ɗan yi a hado aka ɗan yi aliyansu a ji a ɗan bubbuge su a ji a ida da su to gazuwar ta za ta riƙa sun sha wahala wanda suka je suka dinga yawo wato takalminsu suka dinga cirewa ka duba haka gani hijaz yadda yankin saudiya yake yanki ne mai masifar zahi yanki ne mai masifar zahi ga duwatsu sai takalminsu ya dinga cirewa sai suke ɗauka har wato wasu daga cikin dirafo-dirafo na tutar yaƙi wasu daga cikin kayansu suke cirawa suna ɗaure takalminsu suna ɗaure kansu saboda su kare zafin rana an gane ko sun ci wahala a zafin rana To a wannan yakin shine sai ya ce ma ullima sai aka koya ma annabi. Mi aka koya mai kai fa salatul khawfi wal qasr numi ya ake yin sallar tsoro kuma aka tabbatar da sallar kasaru. Zatu riqa da suka je suna kallon abukan gaba a wata ruwaya an zo an hudo za a yaki sai suka ce ku bar su musulmin nan ne ko ku bari lokacin sallah yi kuna gani in suna sallah ba abinda suke yi sai mu je mu kalkashe su mu ida da su an gane ko kuma da aka tsaya hakan da ya za sai da aka tsaya haka sabon da kelsi tsere ba sa tsere ba inda an shiga salle kullum muna ba da misali wannan bawan Allah wanda makeduwa ta hoto mai akawa mun san makeduwa ko makeduwa ta hoto mai akawa makeduwa wani ciwo ne wanda yake gurgura kawanka lokacin in mutum yana da takalmi ma suka ce ko in kasa takalmi mai makeduwa microbe din yana kamawa cikin iko Allah kai ma ka ɗauki maƙeduwa to yana gurgura ƙauyen yana gurgura tsayen yatsanka wanda maƙeduwa ƙuda ma ka tsani ya taɓa bare a ce mutum ya taɓa ba a taɓa ba ma zahi ciwon gare shi bare an taɓa shi da man warakan maƙeduwa kawai a gundule ya tsanne a cire ta an gane ko to shi wannan bawan Allah sai ɗiyan shi suka tausaya mai baba a huda ma ya tsannan ka huta ya kiya kuma lacci ga maƙeduwa sai damu shi take matar shi ta ce ku bar shi ku bari ya shiga sallah in ya shiga sallah ku zo ku huda mai yana shiga sallah suka sare bai masa an sare ba ka duba ka gani ana ba da labari salafin salih akwai wanda yana cikin sallah a masallaci menene re sharan masallacin rabin masallacin ya rogaje bai ma sani ba sai da ya salamce ya ce to miye harna eh kana gani ture sama akwai irin wannan bidiyo da suke yawo na zalzal ko na girgizar ƙasa da aka yi shi bidiyo ne yake yawo ana sallah ne shi kuma zalzal din ya fara girgizar ƙasar ta fara ana sallah wallahi limamin da ya yi subuti ya tabbata ana girgiza ƙasa kawai abin da ya yi hannun shi ya saki ya dahe mi katanga don kai ya haɗi ya ci gaba da sallah jama'a da ja sun fara warewa fit fit sai dai kaga in wannan suka tsere yan sahun baya masu dai imani imani su shigo su cike sahun eh mana sallah kai ya za kai kamar sallah ana cikin yanayin girgiza ƙasa fi sabilillahi in ka huta ma qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ita wannan mutuwar da kuke tsere maka Allah ya ce ku sani kama ku za ta yi isko ku za ta yi aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wasu ginan da ki masu tsawo ku je nesa ku yi libin mutuwa a ƙasa take a wallahi muku za ta yi tab yo mala'ika saka gwada ma hawa sama a ka gani ana girgizar ƙasa ai me ya kamata kai Allah ba mu imanin ka zo to duka hudi ne sai ta afku gare mu mu watse duka gaba da eh wala kamar yanzu tahara kai shi ma wani ana girgizar kasa ya dinga alhamdulillah alhamdulillah yana cikin darasi yace premier zilzal da ya taba gani a duniya yake astaghfirullah yana subhanallah yana cikin ba da darasi ya ci gaba kuma Allah mana gafara to sai suka ce a bari sahabban nan su harami sallah idan sun fara sallah sai fa yamilu alaihim mailatan wahida sai su mai hawa guda su kashe su to sahabbai sun san sai aka faɗa musu jiran su suke sai aka dinga kallon kallo mun gane ga lokacin sallah yayi ai mun gani a cikin sallah a cikin gazwatu handar gazwal garu wanda aka yi baya har sai da suka yi menene sai da suka kin sallar la'asar har sai da rana ta hadi Umar yazo yana mala Allahu ajwafahum wa quburuhum nara yana tsine makahuran nan yana zagin Qurayshawa Rasulullah yace ya akai Umar yace shagaluna yace ya Rasulullah ma kittu an usalli al-asra sai annabi yace wallahi ni ma ban sallace ta ba an gane ko sai suka tai suka yi sallah shine Rasulullah yace mala Allahu qulubuhum wa ajwafuhum nara shagaluna an salatul wusta salatul asr yace Allah annabi yace Allah cika kirazzan su da kaburburan su a cika su tab da wuta annabi yace sun shagaltar da mu ba mu sallah mafificiya ba sallar la'asar ay al-wusta al-afdal qala awsatuhum qala afdaluhum an gane ko ala aghlabi tafasir wannan kenan to sai suka ce a bari shine sai aka koya ma annabi ya zai sallar tsoro sallar tsoro ko yanzu in kana cikin tsoro sallar tsoro ake yi in tsoron ya kai tsoro ana neman hallaka shine aka gwada ma annabi yanda za a yi daman cikin mine ne sallar tsoro kuma a nan sai aka tabbatar da sallar kasaru mai bulaguro ya yi kasaru aka yi da tabbatar da ita dama ai mun gani warkon musulunci sallah ce ce biyu ce haka ne ko da aka zo aka rarraba sai aka mai da sallar gida aka cika ta ta kasaru aka ta bulaguro aka barta a kasaru shine sai ce manumi sai aka tabbatar da ita sai ya kasance rasulullah sai ya tashi ai ayat ta zo a ƙurani yadda ake sallako ayat ta zo ina take ha eh Allah mana gafara Allah subhanahu wataala yake ce ma rasulullah in kana cikin su ka tada sallah tare da su faltaqum an gane ko ta'ifa wato farti guda daga cikin ku sai ta tsaya ku yi sallah ita kuma ta'ifa wal ya'khuzu aslihatuhum su kuma sai su tsaya min wara'ikum sai su tsaya bayan ku su dauki makamman su su tsare mun gane yanda sallah take ya ne sallah take rasulullahi yana gaba shine liman sai yayi kabbara harama sai a raba mutane gida biyu rabi su shigo su yi sallah da annabi rabi kuma sai su dauki makamai suna kallon ku eh ku zo muna kallon ku mu zan mu kare su da sallah wanda suka ɗauki makamman nan kuma cikin sallah ne suke mun fahimta suna cikin sallah dan koda an kashe ka da makami a hannunka zaka tashi kana cikin sallah a matsayin shahidi kuma kana sallah a ga'ai da dadi to kuna wannan in annabi ya yi sujada in ya yi sujada ya taso an gane ko sai su zo min wara'ihim walta a ta'ifatul ukhra lam tusalli ba sai yi sallah ba wancan dozan party ba sai sallah ba sai su yi sallah tare da kai amma wal ya'khudhu izrahum sai su doki wato menene tsaran su su kuma wanda suka yi sujada suka yi sujada da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dawo su doki su yi replacement mun gane a dawo kenan rasulullah in ya kabarta sallah sai a ce premier party mutum goma misali sai su zo su yi sallah da shi su kabarta tare ashe a yi rukuyi a taso ashe a yi sujada a taso sai ya tashi tsaye in ya tashi tsaye wannan goma na harko da aka yi da su sai su yi baya kas su yi magana kas su salamci huta za su yi daga sallai sai su bar rasulullah shi kadai sai su bar liman shi kadai su kuma wancan wanda suke tsaron su dazu ba su yi sallah ba sai su su shigo sai su su yi mi sai su samu raka a daya su wancan suna da raka a daya amma ba su yi mi ba ba su salamce ba in suka shigo suka samu raka a daya mun gane sannan kuma an an zo mi tahiya an gane ko ya salamce sai su su huta sai wa'ancan su shigo su ci komi raka a ɗaya sai su salamce an gane ko sai kuma su wancan su yi mi su shigo su ciko raka a ɗaya sai su salamce kira kowa ya sami biyu amma wa in kan cewa sigogin yawa gare su wata siga shi limami bai salamcewa sai kowa ya ciko wannan ɗin shi raka shi kenan wannan in sun ciko sai su kuma ƙara komawa sai wancan su shigo su ciko sai su salamce da liman sai su wancan su dawo su salamci siga ta biyu akwai siga ta uku in abokan gabanku kotan ku suke an gane ko kotan alƙiblarku suke munan sai mu ce abokan gabanmu suna gabas mu muna yamma yakin gabas muka wato to za a yi sallah to za a yi sahubi gaba ɗaya duk yawan mu sahubi za a yi sahu na harko mun gane ko sau na harko za a kabarta sallah da kowa gaba daya mun fahimta to an aka zo ruku'i za a yi ruku'i tare tare da wannan da sau na harko na biyu suna tsaye a yi sujada a taso suna tsayawa ba su wannan ba mun fahimta in aka yi baya in aka tashi tsaye su wanda suka yi ruku'i da su sai su yomi sai su yi baya su na bayan sai su shigo gaba sai su yi ruku'i su yi sujada liman yana tsaye mun fahimta liman hoya yana tsaye yana ciko raka ta biyu sannan sai su yi mi sai su yi sujada sai su taso su bi shi an gane ko kenan kowa ya samu raka daidai yanzu kuma in za a yi ruku'i na biyu wanda suka shigo daga baya su ne da su za a yi su ai wancan ɗazu ba su yi surveye ba su sai su tsaya sai an zo sai su shigo sai su yi mun fahimta kenan dai muna kallon ku tsaye muke sallah ce muke amma muna kallon ku an gane ko muna kallon ku kuma tso masu kibiya su fara aiki in kuka matse mana wuri masu wannan takobi su shigo haka ne siga siga ta kai kusan siga bakwai ko fiye da haka ta mi ta sallar tsoro wannan shine in kai mi an an ida to shi kuma wannan an ida sallah faskurullaha qiyama wa qu'udan an gane ko an so diyan da ake kana cikin yakin kana kabbara ma irin kana mi sara kan kahuri daga subhanallah walhamdulillah kana ambata Allah da bayan sallah kenan wannan kenan ita ce sallar tsoro wal qasr numi sai kuma aka tabbatar da sallar qasaro aka yi da tabbatar da ita wa ayatul hijabi wat tayammumi a dai wannan shekara ta hudun aka sauko aka tabbatar da ayatul hijabi wat tayammum haka zalika da mi ayatul tayammum ayan yin taimama ayan hijabi an sabko ta kasan da lokacin ba ba a shara'anta hijabi ba yana daga cikin an ce ra'ayin umar radiyallahu anhu wannan muwafaqatu umar bil qur'an ko yana daga cikin ayatul hijab an sabko ta bayan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato tare da ya shiga ɗakin zainab bayan auren zainab kenan ko shine wato ta sabka shine mala yace maka wata yammumi haka zalika da ayami ayat taimama ita ayat taimama sababu nuzulaha ummul mu'minin aisha sai ta yadda wata sarkarta haka ne ko an zo wani yaki wayin kana ana cewa yaki ɗaya ne da yakin ifik wallahu ta'ala alam amma wani ruwaya suna kayana da bambanci zan mu zo yaki na ifik wato sai ta yadda wata sarkarta ko kuma wani kayan adanta kasar rasulullah in zai huta yaki sai ya kira matan shi sai a yi ƙuri'a da waza a an gane ko ƙuri'a aki ai ƙuri'a ta ta halatta a musulunci ƙuri'a baka gani ba rasulullah ya ce da mutane sun san daraja da falala da ke da kwai a sahun harko da kiran sallah da in za a yi shi sai an dinga ƙuri'a ni zan yi ni zan yi sai a ce to ai ƙuri'a ni zan shiga sahun harko ni zan shiga sahun harko to ai ƙuri'a amma yanzu ka gani kawai ka gani kira sallah an bar masu wanda sai su kaɗai su yi ta kwasan lada a su malam scientific a ganganci ne a dinga ɗanawa mana Allahumma illa in dai yayi ka zama ahal a wurin wannan kuma sai ka yi hakuri ala scientific wa ke taba ce muke ba ka ji jama'a suna daga daga eh mana neman lada ne sau harko ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da an san mi ke da kwai na cikin shi da sai an dinga ƙuri'a wurin samun shi an gane ko da a ce wai misali a ce in kai kiran sallah ala sabil misal akwai alashi zai baka jika biyar duk kiran sallah kuma sahun harko da an zo sahun harko zai raba mai sahun harko jika goma ya kake gani ai yanzu ne za a yi ƙuri'a kenan bal tuthiruna alhayata dunya zan mu ce muhim fifita rayuwar duniya ne Allah mana gafara barbar ma wai afkar din mu afkar din mu in ba yanzu ba da Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ladani sai tsoho wanda ta kare mashi eh sai wanda ya yi retret kuma ya ya yi mi ya sakankance ma rayuwar Allah mana gafara ummul mu'minin Aisha sai ta ce mi sai ta ce ma rasulullah na yadda sarƙata kuma sarƙan nan na aro ta ne ɗaya daga cikin matanka kenan cikin sarƙa aro ce ta aro cikin tsakaninsu an gane ko za su yi balaguro da rasulullah don ta dinga yi mashi ado a hanyar balaguro ko in sun sabka ta sa mai sarƙa ya gani ya ji daɗi an gane ko kasan mata suna kula da yi ma mazajensu ado kuma wallahi sa'atin yan namiji yana jin daɗi sosai in aka mashi ado to amma kuma matsalar matsalar matsalar maza na yanzu kamar yadda wani malami yake wadi ba a yabawa su kuma mata ba abin da ya kashe su kamar ta ya ado ka yaba sai yau fa yau fa masha Allah eh yau kin hutu top sai a a haka dai wannan kaɗan ba da kyauta ka ce ga kuɗin adam da yau na saye shi kaza to haka wani malami ya ce shi ma bejin mi bejin bakin cikin ba da kudin shi wurin mata ya ce saboda duk kudin da ka babace kai ne nin ne kai ne za a gyara ma kai ne za a ma'adan a sai maɗiyanka sabbin kaya a so ma rushe a lebar a zo a yi gyara ma miya a so ma kwano a so ma sabuwar dara Allah mana gafara umar muminin aisha sai ta arisar ɗan nan yau ba ma zarfafa ba an fara dariya ba ma zarfafa ba sai ta ari sarkar nan sai ta bace kawai ta ce ma rasulullah ka kawai a tsaya a nemi sarkar ta sanna a tahi kuma wurin da ake babu ruwa an dawo daga gazuwa kuma ruwan da suke da bai isa su an gane ko ruwan da suke da bai isa su kuma ta tsaye da kafila wurin wallahi rasulullah ya yi gaskiya khairukum khairukum li ahlihi yace wa ana khairukum li ahli yace fiyayyanku wanda ya fi kyautata ma iyallan shi yace wallahi na fi ku zama fiyayye a wurin kyautata ma iyallan na ka duba ho kafila ce me ake ce mashi jeshi guda me ake ce mashi rinduna guda rinduna guda an dawo daga mission mace ta tsaida su kuma sarkar ta kawai take so kuma mace mai ƙananan shekaru nemi mai ƙananan shekaru ta rike su gaba ɗaya umul mu'mini na aisha kawai ta ce nan za a tsaya a nemo mata sarkata a ci gaba rasulullah ya biye mata shine muka ce kullum zaka ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana maido hankalin shi daidai da nata ai yana daga cikin abin da zaka ji daɗin soyayya in ka auri mata in ka shigo gida kar ka tsaya a matsayinka na abbas mai dokan kayan da kake abbas a premier premier din nan ko wata college college da yan guje-gujen nan da yan wasannin nan da kokoyi kokoyin da nawa amma to ka san yaro yana son ya gami afkar din shi an zo dai yanzu zaka yi ma yaro wasa shikenan kawai a matsayin ka na babba zaka mai wasa wasa irin ta babba ai yanzu tsakanin mu mai yayi sai ai wasa ala sabil misal hira ce kawai ai hira kyakya ta ai dariya yaro sai kana taba shi kana mai barbara wane ne to ita ma sai ka maido hankalinka daidai da ita ka yi wasa da ita in ta ce ma mi za a yi shato za a yi ala ya ohi ohi ta tare riga kawai a yi ta a gida in mana ta tarar lada ce za ka yi in mana in mana ka duba rasulullah ni ya yi tserere ya dinga yi da aisha aka huta da gudu lokacin tana yariya ya barta ta wuce shi ko da ta dan girma ya wuce ta yace yan na egalite hanya ne dole wasu abubuwa sai muna apliken su a gida ba wai mu karanta ba mu wuce wallahi sai ne rasulullah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yanzu ka duba misali wai ba wai da runduna ba ku zo ma misali a mota za ku yi balaguro da matarka ko za ku tai gari sai ka dinga wada kin tsaida ne kin yi kaza kaza wani ɗan gidan ku ne ke kullun sai kin tsaida ne baki shiryawa da wuri shirya yaran kaza kaza duk matsalar mu ce amma ka duba runduna ta tsaida inda babu ruwa irin dafa babu ruwa babu alamar su har wani ya zo ya ce ma abubakar abubakar ka duba yadda umul mu'minin ka duba yadda ɗiyarka ta mana sai da sayin da abubakar ya shiga ɗakin nata rasulullah yana kwance kan cinyar ta yana mata faɗa dukkin zo kin tsaye da mutane gaba ɗaya kaza kaza kaza har yake zungurar ta ta ce wallahi tana jin kamar zahi zahin zungura abin da ya hana ta motsi ta yi concentrate kawai don katta ta da rasulullah ne yana kwance sama cinyar ta ka gani to sanadiyar shi sai aka sauko mi ayatul tayammum ayatul tayammum sanadiyar wannan tsaidawai wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyida tayyiba lokacin sallah ya babu ruwa aka ce ya za a yi yace ai ku kwanta da hankali ko Allah ya sauko wannan wanda yake cewa wannan ba shi bane alkhairi na farko ya ahla abubakar ba alkhairi na farko bane da ku harayi mami musulunci qila wa rajmuhu alyahudiyaini sannan a wannan shekarar ta hudu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka jehe yahudawa guda bi an gane ko yahudawa da suna zaune wurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare sai suka zo mi suka zo aka samu yahudawa guda bi suke zina kuma zinar wanda ya cancanta a shehe su ne a shehu wa sheha in zaniya farjubuhu ma battan na kalan minan lani aya ce ko? haka aya ta ke ko? aya ce aya ce an shahe rubutun aya hukunci yana da kaga mufasa sun mara garnawa ko? ko baka cikin gardi mai garnawa aya ce amma an shahari rubutun aya amma hukuncin yana a shehu wa sheha izazaniya farjumuhu ma battan da kalan minan lahi haka ne ina kyautar ko aiwa wanda ya taba aure namiji ko wanda ta taba aure mace idan suka yi zina aka ce a jehe su har su mutu azaba da Allah kenan sai suka zo su suke neman wani sassauci wurin annabi ai Allah ya ce menene in suka zo fahakum anhum awarida fahakum awarida anhum kayi masu hukunci ko ka kyale su ka rabu da su wai za hakamta fahakum bainahum bil qist ko in zaka yi hukunci tsakanin su yahuda sun zo ba sun zo suka zo su ce ka masu hukunci ka masu hukunci da gaskiya suka zo suka sai suka ce mu je wurin wa Muhammad ai yana cewa shi annabi ne in bai sa ba jiwa za a yi a taura ma a cikin taura ma jiwa ne a cikin taura ma jehe su ne za a yi sai suke neman ruhusa ka a jehe su suka ce kenan ko da mun je lahira dai mu ce alhaki a kan shi shi ne ya wannan in hutukum haza fa khuzuhu wa in lam tutu fahzaru eh aka ne ko sai suka zo wurin rasulullah suka ce annabi menene gashi gashi yace mi kuka samu a cikin taura ai akwai jiha a cikin taura suka ce a'a babu jiha ai menene taura an ce kawai a zo a sanya musu baki a huska ayi yawo da su a gari ayi da an samu ka baki a huska balarabe aka sha huska da baki wa zai gane shi ne a zo ayi yawo da shi gari ko kai certificate ka dauko pencil baki aka sha ma huska ba kowa zai gane ka ayi yawo da kai a gari ana nau'an mahiyana suka hudu dai wani abu dan kuskure masu rasulullah ya ce kulfa atu bit taurat fatuluha in kuntum sadiqin in gaskiya kuke ku kawo at-taura a karanta ta a gani in dai gaske kuke haka ake yi suka zo da abdullahi bin salama ne ko sallam ne ko abdullahi bin sallam ai nasu ne shi ko da aka zo ana karantawa sai wani ya sa hannu ya like wurin rasham din sai ya karanta kamun wurin da bayan wurin Abdullahi bin Sallam ya ce Rasulullah murhu an yarfa ayadahu Annabi ce mashi ya doki hannun shi yana doki hannun shi sai ga aya jiwa Nabi ya ce ku kama su aje Yesu rasulullah kenan a wannan shekara ta hudu rajmuhu yahudiyayi aka kamo su aka jehe su abdullahi bin umar aka masa rabi aka jehe su abdullahi bin umar yana rawaitowa yace da ni aka yi juhan nan yace wallahi ina kallo lokacin da shi wancan wai yake kare matar da ya zina da ita kan dutse ya same ta kaji na iska astaghfirullah Allah mana gafara wani ana jiha yana karewa yana taro jikin shi kan dutse ya same ta shi ya same shi aka ce namiji zakara ko ka ci tsaba ka ba kaza kwai ka ba kaza hatsi namiji zakara ne eh Allah mana gafara wa maulidu siftu rijal husaini aka ce bayan shi sai aka yi hawiwa asibtu arrida al-husayn wato shi ka yardaje al-husayn shine aka yi shi a shekarar nan ta hudu bayani ya gabata al-hasan aka yi shi da jini daya bayan aihuwa alhassan aka yi alhussein ko to shi sai a shekara ta hudu aka aihe shi shi alhassan aka aihe shi a shekara ta nawa uku shi kuma alhussein aka aihe shi a shekara ta hudu zaka gani cewa alhussein bayan ali ali yana daga cikin wanda bi wanda yan shi'a suke kan bamashi su suka kanshe shi a karbala kuma suka kambaba suke karbawa suke nuna wasu suka kashe su wai karbala wurin da suka sa mai karbin wa bala'u shine karbala bakin ciki da tashin hankali da bala'i in kana bibiyar labarin wannan shi'a Allah mana gafara da kansu Allah mun tsani da kansu wato ɗan shi'a zance rijayayye na mi na malamai ɗan shi'a ba su cikin musulmai saboda suna iya kama sunan Aisha matan manzon Allah farta ɗaya su ce mazinaciya ce zan buga bayanin nan wurin gaba insha Allah matan manzan Allah wanda ya fi so gaba ɗaya a duniya aka ce rasulullah wa kake so ya ce aisha zan buga bayanin da ya sa suka yi itimadi kan wannan suke su kama sunan wa abubakar su zage shi farata ɗaya su kama wa su ce abubakar azzalimi ne ya hana ma wa fatima gadanta ta zo bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mi gadon babanta ya ce a'a baku da gado rasulullah ya ce inna na hannu ma'ashar al'ambiya la nuras ma taraknahu sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mu tara annaba gaba ɗaya ba a cin gadon duk abin da muka bari sadaka ne to ya bata mi zai bata tace ai yanzu ita a bata gadon babanta sai su ce abakar nan wai ya zalunce in kana sauraron shi ba haɗin shi'a wallahi da kaji an ce ma mutum ɗan shi'a ne nan in yi kwana ka yi kwana ta kan ba ka yi bakwaɗi da shi daman na harko abin harko sai an koya ma ɗan shi'a gardama don aka ce ma abu gabas ne kai iyan ba ilimin gardama shi ne harko tsarin ilimin yan shi'a ka koye shi sannan ka duba wani ɗan iska ko ida iya wanke tutu bai yi ba da kyau ya zo yana zagin sahabbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba ya duba cikin zukatan duniya gaba ɗaya ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba zukatan duniya gaba ɗaya ya zaba mai matayen shi ya duba zukatan duniya gaba ɗaya ya zaba mai sahabban shi kuma kai kuma awa tarkata ba ta tasa kare dole ka zo ka dinga zagin su kai da ka zo fi akhirin zaman din nan ya ce wa kana fil khamisat tisma wa saqi baiti na 68 ko ya ce ka saurara kuma ka tabbatar ka yarda wannan abin ya kasance a shekara ta biyar al-ifku fi ghazwil fi ghazw bani al-mustaliqi aka yanken ƙarya ifku yanken ƙarya fi ghazw bani al-mustaliqi a yakin da aka je na bani al-mustaliqi an gane ko ummul mu'minin aisha siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha bari'a rasulullah ya huta da ita wannan yakin da ya tafi da ummul mu'minin aisha an dawo daga yaki sai aka yi iskal wani wuri ummul mu'minin aisha take cewa mi lokacin da ya sha an sabko ayat hijabi to su mata yanda suke in za a yaƙi da su an sa hijabi ko sun lullube kansu sai a masu haudat me ake nihi da haudat yana nan zan mu ganshi gidan saman raƙumi ake ɗora shi gidan da ake sa mata mu sai dai mu ganshi a cikin film haudat malam ban sa akwai shi yanzu kun ganshi a wurin babu shi ko shi ɗaki ne za a yi wata kaskas fason kawai mata za su shiga sai a ɗauke ta cimka da ita da kata ɗin tata sai a sa ta mi sama raƙumi za a yi bulaguro eh akwai shaha yanzu ko wanda duka arheki shine haudat kenan bakka maganin mace tana ciki kawai ta zo ta shiga a ɗauka a ɗora ta shi kenan duk bulaguron da za a yi a yi an an zo an sabka majiya ƙarhi su sabke ta sai kuma su matsa sai ta hutu surdi amma sirdi mukatta ruhahi wanda arhe yake na mata fala shine ake ce mahaudaji amma ummul mu'minin Aisha haudaji a wannan yakin sai aka zo aka tsaya an dawo daga gazwatu banil mustalik sai aka zo aka tsaya wani wuri eskal anan ma ummul mu'minin ta huta ta biya bukatarta an gane bezuwan na ciran ta kewaya cikin dare cikin duhu sai hatta dawo ta ce sai ta yi mantuwa ta yadda kuma sarkarta don ma kashi sai ta koma ɗaukarta ta je neman ta kuma ga duhu kenan za ta yi mi za ta ɗan jinkirta kuma ba ta yi mi ba ba ta yi informe ba kawai Allah ya tsara liyaƙi Allahu amran kana mafula sai ummul mu'minin ta kewaya ta dawo su kuma masu ɗauka haudace an ce a motsa sai suka yi dibin tana ciki amma ana umar mumminin ta yi bayani ta ce a lokacin mata ba su cika yin nauyi ba su yi kiba ai ko yanzu ba kowane sektar ba ne ake mata suke yarda su yi kiba ko man ka lura sektar ɗinmu na yamma wuraren niyame in ba ki kiba ba ma ba ki kai ba gane ko akwai wannan amma akwai yankunan mu wanda mata ba su kiba kenan zaka gabata da yauni su kun ba su lura bata ciki ba kuma lokacin tana da tace tana da karamcin shekaru ga karamcin shekaru ga mata ba su ba an gane kenan in ka doka misali a ce kato hudu ne za su doka ba wanda zai ka aka an gane ko ko mai nauyi ne baka ka aka ma da nauyi can ya rage can ya rage sai suka doka cimuk suka dora ta suka dora haudaj saman raƙumi babu komi babu kowa a sama ashe ummul mu'minin ba ta shiga ba mun gane ko wannan kenan da aka yi kawai sai aka motsa aka tafi ummul mu'minin sai ta dawo tuni sun yi nisa bayan ta gano abinta tuni sun yi mi sun yi nisa kawai sai ta zamna wurin ta ce in sun gaban da nan sun dawo su ɗauke ni eh mana yaushe za ta iya kama hanya ita kaɗai misali cikin daji ba wannan ba wani mai kula da ita zaman wani bi ya himi ya hi zaman ko kuma kar ta kama hanya ta bace su kuma su bota hanya ya ta bota hanya amma mi an aka tsaya dai marabunmu da dora a ce marabunmu da dora sirdi ina ne wuri kaza kenan watakila nan ta sabka bari mu dawo wurin mu wannan ai ana haka ko marabunka da kaga salulanka ina ne a daidai na hau bisu ne za mu yi university kenan nan ne ta faɗi ko cikin bisu kenan ka san dai tabbas baka baro ta gida ba irin haka sai ta zamna to daman duk yakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake bari baya an gane ko sai su dinga tahowa sannu sannu su me yasa ake barin su hikima koda an yi yaddo wasu abubuwa an gane ko ai ana gane inda aka yi iskal na an yi iskal sai su zo su zamna su bincika suna biyo baya to daga cikin wanda ya biyo baya akwai safwan ko sai ya biyo baya umul mu'minin da ta zamna barci ya doke ta wurin safwan yake wadi sai ya gami duhu duhun mutum kwance da ya matso sai ya gane tsinkayo umul mu'minin ce Aisha safwan sai ya ce abin da yasa na gane ta na san Aisha tun kamun aya hijabi ta sauko. Ya san ta ami, a matsayinta na ga yadda yanayinta yake ko, a matsayinta na mace ga yadda kamar tsawonta ko yanayin jikinta ko nau'in ma haka. Tun kamun aya hijabi ta sauko. An gane ko? Kenan wanda ka gani ka sani tun fil azal misali, tun fil azal, don ya sa hijabi da niqab ya bace ma. Misali, misali wata yayanka idan ta sa niqab da hijab ta bace ma misali ba ta bace maka da ka tsin kayo ta kace wanta ce wanta haka ne ko sai safwan ya ce na san ta safwan da ya iso kan ya iso sai ya fara mi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ya fara la haula wala quwwata illa billah saboda mi musiba ce ya ga ummul mu'minin Aisha ita kadai cikin daji duk sun tafi sun barta Aisha ta ce wallahi bai kalle ni ba bai man magana ba ni ban mashi magana ba kawai zo waye gaba da ni ya gurfanar da raƙumin shi ƙasa an gane ko ba magana kan ma wani abu ya shiga dubo ka gani sahaba kare imani kai yanzu Abbas ya gano mata Abubakar ta bace dauko ta zai to garin ya ina kika tsaya dai ya aka yi suka barki Allah mana gafara Abbas ko sai an nan tattauna ya aka yi kika bari suka barki sannan ka kata wala Abubakar shi kuma yana can gida yana ta shira Allah mana gafara Safwan bai mata magana ba Ummul Mu'minin bata mashi magana ba ta tashi ta haura ummul nan ya tabbatar ya ji ta hau ya ɗaga ragumi suka yi gaba har aka iso madina ba wanda ya wani magana suka shigo da sahi-sahi wurin azahar azahar madina ai ɗan iska da suka gani sai suka ce shi kenan ai tsayawa suka yi suka alfashinsu ka shi wata Allah ka ji iskanci kirikiri kawai suka ce ai safwan da aisha tsayawa suka yi suka laɓe suka yi alfashinsu sun gama sun dawo sun zo suka fara titira maganganu ko kunya ba aka watsa hirar cikin madina gaba ɗaya umul mumin tana rawaitowa hadisi ne mai tsawo sai dai mai shi sama-sama hadisi ne mai tsawo shi kaɗai yana iya dokan darasi ɗaya ta ce sai da ta yi rashin lahiya wata ɗaya ta ce wallahi wannan tausayin da ƙaunar nan da rasulullah yake nuna mata bata gan shi ba kawai da ya shigo da saha ya gaida su ko zama bai yi kawai ya ce ya shigin naki sai ya yi gaba ka duba yadda yake santa an watsa mi labaru ta rasa yadda zata yi ita sai daga baya ma ta dinga jin labarin ta ce ko bayan sun huta ne kewayawa tun da ai lokacin kewayawa sai da dare suke huta kama ayyumi ne ne kama a masu wasu banɗakunansa a kotan gidajensu take jin labarin an gane ko ta ce ma rasulullah ya ba ta izini tana son ta ta ji labarin wurin uwayenta ta she gida labarin dai ga shi yadda yake dai duk ta ruɗe umul muminin aisha ta ce sai da ta cika wata tana rashin lahiyar nan in aka zo ta ce radda aka yi abin rasulullah sai da ya je ya tambayi shawarar wane ne bi ka sani game da Aisha ka duba wa hatta da wane ne Usama bin Zaid sai da ya tambaya ya zamna da iyalan shi ko ya sake su Usama Usama yana dan yaro Rasulullah da ya rasu Usama shekarar 18 haka ne ko to har shi sai da Rasulullah ya tambaya Rasulullah sai da ya tambaya Ali in san zamna da iyalan na ko ya sake ta ka duba abin yayi bata girma ta rasa inda za ta sakanta rasulullah abin ya mashi girma rasulullah ya shi ya tambayi zainab ai mun gani zainab ita ce suke camama da aisha ita ce suke mi gwagwarmaya da aisha a gidan rasulullah ita ce suke shin izza tsakaninsu da umul da aisha ita ce kowa bai raga ma kowa an gane ko saboda sai hi ganin sai hi zuwa daidai wa daida abin da kike yi ina ji da shi ita ce wadda an ce falamma kada zai dumin ha wataran zawaji naka ha tana tamama da aisha yadda ya kamata rasulullah ya tambayi zainab zainab ta ce wallahi zan kiyaye jina zan kiyaye ganina ta ce wallahi ban san wani aibi ba da aisha sai alkhairi ka duba haka gani kishi ya ce wadda ake tamama wadda aka yi ta koi wannan shine mi imani shine musulunci don kuna gaba da mutum kuna tamama da mutum kuna cakuwa da mutum ka zaman tomi ka dinga insafi a magana ka zaman tomi direct kawai wane wane mutumin kirki ne abinda ya haɗa mu daban ne eh kawai ban mu jituwa da shi wane kaza kaza kamar shaida wa ƙulu ƙaunan sadida ko wani magana madaidaiciya daidaitatta an gane ko wane kaza kaza zainab ta ishe da aisha aisha tana haɗi mu takaice wato kisai saboda tsawon lokaci ta ce bayan ta cika wata ɗaya rasulullah abubakar ya shigo ɗakinta mammata ta shigo ɗakinta suna zamne an gane ko rasulullah ya shigo wurin aisha ya zamna ya ce aisha in kin ji ana kin ji ana hudin kaza kaza kaza dangane da ki kin ji ana hudin kaza kaza kaza dangane da ki yace in kin san baki aikata ba ki tsarkake kanki wannan wai baya an yi wani rikici ne da wa da ausu da hanzaraja a masallaci kan magana har sun kusa su kakkashe juna Aisha bayan ta yi kwana biyu san zare tana kuka da magana ta yi tsanani shi ne aka zo zaman nan rishin lahiya ta karu sai karuwa take rishin lahiya cikinta maganar da ta ma'aisha nauyi kenan ta ƙarshe in kin san mi ke kubutatta ce baki wannan abin da ake zargi ki ba ki haɗe ki ce ke kubutatta ce ya ce in kuma kin san kin aikata aikin nan to ki tuba ga Allah sanin kayi lahi ka tuba ga Allah Allah yana iya yayi ba mun gane Aisha sai ta kalli babanta ta ce ma a babanta mi zaka ce menene zaka ce babanta ya nuna yace bai da ta cewa a ciki an gane ko ta kalli mammata ta ce ma mammata mi zata ce mammata ta ce batta da ta cewa akan maganar nan sai aisha ta ce toni mizanci bayan kuku an haɗa muku magana kun riga kun sata a ranku duk kun yarda da ita ni mi kuke so in gaya muku sai ta juya ta basu baya ta ci gaba da kukanta ta ce wallahi ba abin da zan ce muku dai in na gaya muku ma kun riga kun sata magana a rai ka san ba abin da ya yi ciwo misali a cikinmu nan kowa kowa yana da mutumin lomde confiance nashi in duniya za su taru su ce kayi abu kaza ya ce ba ka yi ba haka ne ko abu mara kyau inda zai zo ya ganka vis-a-vis kana aikata wani abu mara kyau wala ya ce kai wani bai cikin hayyacin shi shi dai ba ya yarda ba kai zuciyar nan taka ita ce dai haka kowa kusa yana da wannan long day conference ne ko to ita aisha batta da kamar wanda suke suka suke ta zama da confidence ɗinta kamar rasulullah kamar uwarta da babanta to duka sun sa shakku a ransu me kake tunani eh ai zaka ce ko kowa ya juya mana baya wani bai juya mana baya to wannan da kake tunani shi ma ya juya ba baya kenan kaga duniya ta ƙara zaman mami kunci ka rasa inda zaka wulla kanka ummul mu'minin aisha radiyallahu anhu tana kukan nan ta ce wallahi ba abin da zan ce muku ta ce Allah kadai zai iya kubutar da ni da wannan magana ta ce kuma na iman ta juya ba ta kwanta ta basu baya ta ci gaba da kuka an gane ko ummul mu'minin ta ce wallahi ban sa a raina ba Allah ni a yanda nake din nan take kankantar da kanta Allah wai har zai sauko aya a kaina amma na yi imani Allah shi zai kubutar da ni ta ce tunanin da nake kawai Allah zai gwada ma annabi a cikin mawalki sai kansu ɗin gaba ɗaya yadda aka yi an gane ko kenan sai kansu shi kuma mawalki annabawa mai gaskiya ne kawai ita tunaninta ko a turo a ce annabi aisha kubutatta ce ita haka ta ɗauka Allah sai da ya sauko aya goma don ya wanke ta aya na bin aya har goma innal ladina ja'u bil ifki a nan wurin a nan wurin ana zamne rasulullah ya mulmushi ya ce tabbas aisha ke kubatatta ce ke mine ne ta ce lokacin yana nan zamne aka zubo wahayi duk wasu alama wahayi ta bayyana gare shi a cikin sanhi sai ga rasulullah zamne yana zuwa saboda nauyin sabka ayoyin ƙur'ani aka ida ya ce aisha ke kubatatta ce yana mulmushi yana jin daɗi ya haɗa mata ma'aifiyarta ta ce tashi tashi ki rungumi mijinki mana ta ce wallahi ban rungume shi tashi ki rungume shi ki gode mashi ta ce wallahi ban rungume shi in gode mashi ci bar dai zan gode ma Allah da ya kubutar da ni kaduwa eh nan kaga menene ta yi tauhidi ne ta tabbatar da shi amma na an dan gwada izzar nasu na uwayen mu mata Allah mana gafara ta ce wallahi ban ta yi kawai zai ta gode ma Allah Allah ya sauko ayoyin nan kaga wa'annan wanda suka zo da wannan mugun zancen nami na ifk na yankin ƙarya akan Aisha matar Rasulullah wasu jama'a ne daga cikinku kan ku yi libo wannan abin sharri ne gare ku ku bari bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku duk wani wanda ya kwashi zunubin shi kowane mutum ya kwashi maktasaba min al-ithm Allah yake mi hadi a cikin ayoyi yake cewa laula istami'tumuhu zanna almu'minuna bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin da dai mu'mine sun yi menene sun yi zaton da suka ji bayanin nan sai su kyautata ma 'yan uwa zato su kyautata zato su ce kai wannan ifk ne yankin ƙarya ne mabayyani shine rasulullah yake faɗi a cikin wani hadisi zanubil mu'minina khaira mu'mine ku dinga musu zata alkhairi kal kawai ka zamanto kai kawai kuna muna namun mune zato Allah ya ce da a ce sun zo da menene masu shaida guda hudu fa illam ya'tu bi amma shuhada fa ulaika inda Allah humul fa illam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun in dai basu zo da wannan shaida ba an gane ko shaidodin nan da suka zo to wa'annan wurin Allah sune makaryata Allah subhanahu wataala ya san ko ayoyin nan guda goma aka yi mi aka wanke umul mu'minin Aisha to wai akan wannan magane har yanzu in shi'a suke cewa Aisha ta yi zina kenan sun kareta mi sun kareta Qur'ani duk wanda ya kareta Qur'ani ne ne ko ba Qur'ani ba aya ɗaya ka kareta ka zama kafiri ayoyi goma da suka wanke umul mu'minin Aisha suna karyata su wai har a same ka kana ma sauraron yan shi'a ma wani biwai har wata wannan gare su shan ko a cikin wannan wallahi kowa duk masu shan su duba shan dinsu alwilaya take kowa ce ce shekwam sa'an ce ta su ci a kula wallahi a ba shi ba wata shan din su ce ko a su yanzu wannan yan shi'a ka sani shi'an na wannan ko ƙura'anin nan na ba su yarda da shi ba cewa suke ƙura'anin nan yan ciyar ne na ƙura'aninsu suna da wani ƙura'ani ƙura'anin fatima suna da surori a ciki suna da ayoyi kamar misali cikin suratun shaf suka ce alam na shara halaka sadarak wa wada ana an ka wizarak alladhi an kada zaharak wa rafa ana laka zikirak wa ja'alna aliyan sihirak kashi wanda suka kara la haula wala quwwata illa billah wala ai iska ne characteristic characteristic ai iska ne Allah mana gafara Allah mana tsari da su su yi ta neman jama'a wallahi mu guje su su yi ta neman jama'a kai yanzu kan ga ƙur'ani ya sabka wannan ayan ma sun ƙara ta ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata sai suka ce ballig ma unzila ilayka min rabbika fi wilayati ali fi wilayati ali astaghfirullah Allah mana gafara to zaka gani wasu afkar wanda sai a hankali suna na har jami'at gare su su bude jami'o'i su dinga ba ku minha burs an gane ko wallahi sai ka ga mutun ya ce kai mu mun shiga ne kawai dan mu ci burs mu dawo burs din su sai ka ji wallahi ka isko mutun da burbuda akide kaje yana takarrama da kai kan abubuwa ga su zahiri kaje yana nuna ma kaza sahaba sun yi kaza me risala ne yace wa kaffu amma shajara bainahum kinan sun karyata hadisin rasulullah yace abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna to tun yanzu sun so sun hara kawar da abubakar sun hara Allah mana tsari da su bayani kan yan shi'a kawai mu guje su mu nesa nesa da su Allah kare mu da su shine yace maka a cikin wannan ne abubakar akwai wani ɗan yaron shi wanda yake ciyar da shi hada shi aka yi ta watsa mi aka yi ta watsa wato labarin me sunan shi muslahu ko yayi ta watsa labarin mustahu akwai ha mustahu tabbas akwai taswiyar na'am yayi ta watsa labarin akwai ha yayi ta kunna haske shi ma in yayi gaba sai ya ce kai yanzu in ba ya ake ce mashi ba ana ma zaman lahiya ba wannan ba a ce mai gidanka mai kula da shi iyalin shi sun yi aika-aika ai in aka in aka zage shi kai aka zaga amma wai da kai za a dinga ana dan watsami haske ana zagin abubakar da ya ji ya ce wallahi daga yau mi ba ni ƙara ciyar da shi Allah ya sauko mi aya wala ya atil ulul fadl minkum wasi'a wannan dai ka ku yi maganan nan ku ce wanda Allah ya ba ku falala da yalwa kal ku yi wannan abin aka yi ma abakar rarauka kai ya yi haka sai Allah a cikin aya yake cewa wal ya'fu wal yaswahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum an yaghfira Allah lahu lakum shin wai ba ku yi afwa ku yi gafara a wuce wurin kuma ba ku san Allah ya muku gafara abakar ya ce bala muna so shikenan ya ce wallahi sai ci gaba da ciyar da shi har abada na amince wannan abu to shi yasa dan yaron gidanka ya maka shari ya kulla ma kai kawai idan Allah an zo an haɗu da shi kuma yanzu haka ana cikin wannan abu kana zaune cikin mutane kana zaune ka ci daga cikinsu ka sha daga cikinsu kamar mi amman da kai ake haɗuwa ana kunna masa haske ana kunna masa wuta ana masu mi zagon ƙasa to mamaki zaka bamu a lokacin gaba rasulullah ma an yi in ka mana bauta mamu ciwo amma wanda ya yi wa wanda ya yi mu daraja abubakar na siddiq kuma an yi tawatsi kwamsiriyar na etefe an gane ko? wannan kenan kaji kaɗan daga cikin mi bayanin ifik bayanin ifik da aka ma wato umul mu'minin aisha malai sai ya ci gaba da cewa a baiti na 69 wadumatul jandali qablu wa hasal aqdu binatul harisu ba'da wattasal wato wani gari ne ake ce mai dumatul jandal wato har yanzu yana amsa wannan sunan an yi wannan yakin kamun gazwatul mustalik shine yace ma qablu wa hasal kenan an yi wannan yakin kamun gazwatul mustalik an gane ko an yi shi shikenan cikin wannan shekarar da aka yi mustalik amma shahru sha'ban an gane aka yi shi kenan wahasala a cikin wannan gazwar ce ta mustalik an yi ta sai aka yi aure ibnatu haris ita ce juwairiya bintu haris juwairiya bintu haris an kamo ta cikin fursunonin yaƙi an gane ko da aka rarraba ta juwairiya tana cikin ɗiyan wato shugaban nasu shugaban mutanen banu wannan musalif ke na ko sai aka wannan aka rarraba ta sai ta faɗo hannun wane ne sahabin da ake ce mai sabit bin qais kawai ya ce je nemo kudi in ɗautar da ki an gane ko je nemo kudi in ɗautar da ke ki sai kan ki fanshi kan ki wuri na sai ta zo wurin rasulullah ta ce ka bani wannan zan fanshi kaina an gane ko ka bani zan fanshi kaina rasulullah ya ce baki sa abin da ya yi wannan baki sa abin da ya yi kudin nan na fansar kan naki ta ce to me ya yi haka ya ce in fansar da ke kuma an aure ki sai ta ce ta yarda auren rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hikima ne da da'awa wannan juwairiya da ya aure ta su kuma famun tasu an kamo mutane diyawa da aka yi yakin an kakkamo su an raba su duk sun zama bayu kuma ita tana cikin ɗayan sarauta an gane ko rasulullah sai ya aure ta ya fanso ta to kai yanzu kai yanzu tsakani da Allah a ce kawun kawun a ce mine ne tonton ɗin matan manzan Allah yana gidanka bawa ne ka yarda ko a ce wani kuzan ɗin matan manzan Allah bawa ne a gidanka kaga abin sai ya maka nauyi sabai sai suka ta ɗiyotar da su kai na ɗiyota ka na ɗiyota ka duk sai ya zama tun famun ta juwairiya bintu harib duk sai aka ɗiyota yawa daga cikinsu su kuma sanadiyar wannan yawa sai suka musulunta an gane ko kenan kaga auren juwairiya da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya sa wato yawa daga cikin menene mutanen da sun musulunta wannan kenan ya ce lokaci ya yi kenan ina ji insha Allah nan zan mu tashi sai mu tashi baiti na 70 insha Allah nan zan mu tsaya baiti na 70 da yace wa aqadu raihana fi zil khamisa summa banu lihyana bada as-sadisa wa ba'du istisqa'uhu wa zuqarat ko nan insha Allah zan mu tashi wasuddu an umratihi lamma qasad fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kure kuma karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya share shi daga kirazanmu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu gaba daya amma ya kamata wannan urjuzas ilmi iya kamar Ramadan tunda Ramadan tsayawa ake ko kan Ramadan ya ci a ce murhi da an dan samu hutu sauran mana baiti nawa 30 ko sati nawa ya saura Ramadan yau bi ga uku ga wata ko bi ga wata a uku ne uku ga wata yau kenan ramadan dai mu kwararru kwana wani 26 zuwa da bakwai haka mu samu sati na uku a ce insha Allah mai yi da shi ko a yi sere sati biyu a yi baiti sha biyar biyar Allah mana mu dai muwafaka za a rage sharhi don mu samu dai ramadan a ce insha Allah tun da hutun karatu ake zuwa ko a ce insha Allah mai yi da shi اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهجرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته